أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa, barkanmu da yammacin Lahadi wanda ya yi daidai da ashirin da hudu ga watan biyar, hijira ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya, wanda ya daidai da sha tara ga watan ɗaya miladiyya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da ashirin. A satin da ya gabata mun tsaya a aya ta ɗari da hamsin da ɗaya zuwa aya ta ɗari da hamsin da biyu a cikin suratul an'am shafi na ɗari da arba'in da tara a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya. muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatu da za mu gabatar, Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan ƙarko, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Allah ya ce, Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون الله سبحانه وتعالى يتي ولا تقربوا مال اليتيم كدك كسنتي دوكي المرايا nan ba a mace kada ku ci ba an gane ko wala ta'kulu amwalahum ila amwalihim wato kada ma ku kusance ta balle ma ku ci ta wannan shine ake kira at-tadabirul waqiya wato a dauki matakai na abu ba zai ma kusanto ba balle ya fada a cikin abu an fahimta ko shi yasa Dr. Faisal bin Ja'far Al-Bali dan kasar Saudiya wanda liwa ne in an ce liwa shine kamar general a cikin wato abin nan soja ya rubuta at-tadabirul waqiya yadda za a kare al'umma daga mi daga fadawa a cikin al-mukhaddirat kayan shaye-shaye sannan ya rubuta abin nan magister kuma a cikin wato al-i'dad al-maddi wal ma'nawi yadda al'umma za ta shiri na maddi na yaki tattalin kayan yaki ma'nawi kuma imani da tsayawa akan gaskiya to sai ya kawo wannan wala taqrabu musulunci duk abin da yake da hadari sai dauki matakai to dan haka dukiyar maraya tana da hadari kada ku kusance ta da wannan malamai suka kawo ƙa'ida ta saddu zara'a a kange a toshe wurin da ɓanna za ta ɓullo, an gane ko? Kada ku kusanci dukiyar maraya, illa billati hiya ahsan sai da hanya wadda ita ce mafi dacewa, an gane ko illa kenan bi tariqa in an kawo allati at-tariqatu allati ko al-khasla ko abin da ya kama da haka, wanda take ahsan mafi kyau. Duk da yake mai kyau din musulunci ya yarda da ita, amma ta ce ahsan ya nuna maka saboda kirdado saboda mutum ya yi taka tsantsan an ka ce ahsan hasan kin ja'iz bi shari'a ko ba haka ba amma kuma sai an ka ce ahsan saboda kullun ka zamanto cikin bi cikin sauna da shiri littaharri in ji malamai hatta ya buluga ashudda har sai lokacin da ya cimma karfinsa ko ba haka ba ma'ana lokacin da ya balaga mun yi bayanin lokacin da ya balaga akwai sharuɗa guda biyu ba a ba maraya dukiyarsa a bari yayi mu'amala da ita sai ya hada sharuɗa guda biyu an gane ko na farko wabtalul yatama sai an jarraba su su gane yadda ake kai da kawo cikin al'amura da kasuwanci mun fahimci wannan da kyau ko wato wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha abu na biyu sai in sun kai inda za su yi aure kenan waɗannan sharuɗa ana buƙatar su hatta yablugha ashudda har sai lokacin da ya cimma karfin sa malamai suka ce la mafhuma lahu anan nan ba ana nufin in lokacin da maraya ya balaga ba ya halatta a ci dukiyarsa an gane ko wannan ya kawo shi mun kawo shi cewa shina daga wuraren da ba a aiki da al-mafhum waɗanda malamai sun fitar da su don fahimtar alqur'ani mai girma da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shari'a ta musulunci suka ce duk lokacin da kalima ta zo lilimtinan dan saboda Allah ya nuna ni'ima to nan ba a cewa ana wato akhdhul mafhum an gane ko litakulu minhu lahman tariyan to ba ana nufin wanda yake ba tariyan ba ba za a ci shi ba dukkan naman da ke cikin teku wato ya halatta ko kuma muwafaqatul waqi' in yazo aya ta yi magana ne akan abin da yake faruwa to ba shi ke nuna ba za a yi aiki da shi ba la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin kada mu'minai su rike kafirai su hada su abokanai tare da muminnai ba ana nufin a'a ba wato in kana mu'amala da muminnai ka hada da kafirai yayi a'a waɗansu ne suka hada alaka su tsakanin muminnai da kafirai sai aka ce a'a su koma ga muminnai kawai ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko kuma jariyan alal ghalib abinda haka ne yake yawan abkuwa wa raba'ibukum allati fi hujurikum ƴaƴan matanku agolanku waɗanda suke fi hujurikum a cikin gidajenku dan saboda mafi yawanci agola tana tafiya ne tare da mahaifiyarta kenan ba wai ana nufin ba idan ba gidan take ba ya halatta ka hada su dan an hada a hada mace da mahaifiyarta sannan kuma in ya zo dan taukidi nan ma ba a dokan mafhum wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in sun yi imani da Allah da na ƙarshe aka ce ba za su ɓoye abin da ke cikin mi ba ke cikin mahaifin nan su ba ana nufin ba cewa in mace ta ɓoye abin da ke cikin mahaifarta ta kafinta ba a'a wannan an kawo shi ne litta akidi domin imani yana sawar mutum zai bi dokokin Allah gwargwadon hali na biyar malamai suka ce in ba don tsoro ba sun ba da misali kamar mutum sabon shiga cikin musulunci to sai ya ɗauki dukiya ya bayar sai ce tasaddaq alal muslimina kai sadaka ga musulmai to wannan ba za a ɗaukan mafhum ba dan tana yiwa shi sabon shiga ne yana jin tsoron a ce a ya ɗauka ya ba kafirai kenan musulunci shi bai yi ba tunda mu a musulunci ana kyautata ma musulmi kuma ana kyautata ma mi ana kyautata ma kafiri sannan suka ce idan mutum tambaya ne yayi misali ya ce wani na cikin gida misali to ba za a ɗauka cewa babu kowa cikin gidan don shi ga wanda yake tambayar kenan nan ba za a yi wannan hukuncin ba sai malamai suka ce to kuma cikin kalima in mutum ya san hukunci to yayi tambaya kan wani abu to ba a ce yana da kishiya yanzu misali in mutum ya tambaya shin dabbobin da ke cikin gida ba su je wajen kiyo ba shin suna da zakka in ya san cewa waɗanda suka fita suna da zakka to dan ya tambaye waɗannan suna da zakka ba za a ce za a hazal mafhum ba dan da ba ya san da shi in kuma ya tambayar abin da yake mafhum ne ma'ana ya tambayi cewa shin dabbobin da ke waje suna da zakka in ya san na gida ba su da zakka wannan ba a ɗaukar mafhumu a wajensa wannan ne duk abu ne wanda malamai suka yi bayani shi na ƙarshe shi ne malamai suka ce in ya zama to sifa kashifa abu ya zama to kashifa don saboda bayyanawa wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haqqi suna kashe annabawa ba tare da wani haƙƙi ba to ai ba babu wani haƙƙi wanda zai bada dama a kashe annabi wa man yad'u ma Allah ilahan akhara la burhana lahu bihi duk wanda ya bota ma Allah amma la burhana lahu bai da hujja ai babu wanda zai yin shirka da mutum yana da hujja ina fatan kuna fahimta ta to dan haka waɗannan yana da kyau cikin karatu mutum ya bincike kansu akwai wani dalibi na ga muku yayi magister akan su littattafan usulul fiqh suna kula da wannan dalibin ilimi ya fahimci waɗannan abubuwa kai ya ce ya afka cikin banda Allah ya ganar da mu Allah subhanahu wataala ce to wa auful kaila wal mizana ku cika ma'auni alkaila abin awo wal mizana da abin awo ko ba haka za a ce da Hausa ba tunda ba sai da zamu bambanta su ba an gane ko alkaila wal mizan nan al alif wal lam lil jinsi ne jinsin abin da ake aunawa domin ba ana nufin ma'auni guda bane Allah ya umurni da a cika sauran kuma a yi banna a'a jinsin su ake nufi nan al jinsiya ce malaman tafsiri suke cewa malamai sun yi sabani alkailu wal mizan waɗansu malamai sun tafi cewa dukkan su masdar ne kenan kala yakilu kailan masdar ne wazana yazinu wazanan wa mizanan wasu malamai sun ce mif'al yana zakuwa a matsayin masdar kenan sai zaman to an kawo masdar ne amma kuma wato akan abin awo ake nufi domin ala ta alkailu ake nufi da almikiyal da almizan kamar yadda zo a wasu wurare waɗansu malamai suka ce a an yi hasku kenan wa auful kaila wal mizana asalinsa wa aufu maki wa yarhamakallah makilal kaili wa mawzunal mizan sai aka shafe don idafa shi ko wannan a cikin larabci babu matsala waɗansu malamai suka ce a'a alkailu wal mizan aslin su masdar ne amma larabawa sun kasance har suna amfani da su a matsayin abin da ake awo ba a bukatar sai an kaddara wani abu duk inda dai ta kai ta kawo ka fahimci abin da ake nufi Allah ya alkawali ko ya yi umarni da a cika waɗannan ababen don haka tun da sama har ƙasa kuma bai tsaya ga awo ba kamar yadda muka ɗauka a'a dukkan abin da shike haƙƙi ne na mutane ka cika musu haƙƙinsu domin ana zancen awo na tiya to ina ga mai sai da gidaje wanda zai rage waɗansu wurare don ya sayar ma waɗansu da mai cuta ta tiya ɗaya da wanda zai yi cuta ta gidaje wacce ce tafi girma ina fata an fahimce ni balle cuta ta ilmi ka ɓoye ilmi ko ka karantar da mutane ilmi wala tabkhasu nasa ashiya'ahum Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu wal mizana da abin awo an gane ko malaman luka suka ce mizan asalin shi mizan domin wazana ne to ya'un saboda kasra ta gabace ta wawun sai zaman to an yi inkilabin ta domin lugal arabiyya daga cikin khasa'is na lugal arabiyya shine at-takhfif in ka ce mizan yayi nauyi amma in ka ce mizan yayi yayi sauki haka sun ka faɗa wallahu ta'ala a'lam Allah yayi alƙawalin wannan don saboda dabtul alaqat musulunci abu ne wanda anka gina akan kiyayewa amma saboda musulmi ba su kiyaye shi wajen awo ba a damu ba balle abin da ya kama da haka an gane ko dan a toshe banna ta al'umma domin awo kowa za a auna masa ko ba haka ba kowa zai iya zuwa ya auna ya sai abinci ya sai kaza ya sai kaza a auna maka kaga turawa da suka san wannan zai kai al'umma cikin bala'i su sai suka kiyaye hatta da magani sai an nuna maka ga nauyin maganin idan ka duba zaka ga yana kaza suna zabt amma mu ina kowa abin da ya ga dama yake aikatawa ina fata an fahimce ni wannan shi na ɗaya daga cikin alfasadul ijtima'i banda wato da rashin aqida da fasadul ijtima'i shi ya kai Allah subhanahu wata'ala ya halakar da mutanen wa mutanen annabi shu'aib ko ba haka ba wa ila madyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum adhaba yawmin muhit sannan kuma cikin suratul shu'ara ko ba haka ba yace auful kaila wala takunu minal mukhsirin wazinu bil qistas al mustaqim wala tabkhasu an nas ashya'ahum wala ta'thu fil ardi mufsidin ko ba haka ba amma mutane ba za su saurara ba sai su ce malaman nan matsiyata ne su ba su da kayan kasuwanci kuma su zo su suna son su nuna mutane da aikin kasuwanci ina fata an fahimce ni saboda bai da dukiya ne shi faɗin wannan magana an gane ko al'umma ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ga sura nan, wailun lil mutaffifin, allazina idza ktalu ala nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin da ta da kai gaban Allah duk waɗannan kuɗaɗen da ka samu ka aje cikin bankuna ko kai waɗansu harkoki kan mutu ka bari magada suka gane to kai kuma yanzu ka ci riba ka anan duniya in ba ka amfana da kuɗin ba ka amfana da su ba ranar tashin alƙiyama kai za a yi ma hisabi mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka dai wanda yake yin wannan ɗaya ne daga cikin munanan ɗabi'o'i waɗanda suke ɓata al'umma Allah shi muna tsari wa auful kaila wal mizana bil qist ku cika abin awo bil qisti da gaskiya mun ce malaman lugu suka ce musallaf lugawina mukhtaliful ma'na akwai musallaful lugawi muttahidul ma'na akwai mukhtaliful ma'na ma'ana ya an ce musallaf kalima ce wadda tana daukar harafin tana daukar wasali uku da fatha da kasra da dhamma akwai wanda baya canza ma'ana kamar in kace yawmul arbi'a ko yawmul irbi'a ko yawmul urbi'a duka ba matsala ranar laraba yake nufi amma wanga muttahidul ma'ana ne akwai mukhtaliful ma'ana kamar wannan in an ka ce alqastu ma'anarsa daban alqistu ma'anarsa daban alqustu ma'anarsa daban alqastu shine wato zalunci wa amma alqasituna fakanu li jahannama hataba alqistu shine adalci kaga sun zan kishoyin juna saboda fatha da kuma kasra wa nad'u almawazin alqist li yawm alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a alƙustu shine turaren wuta wanda ake sawa cikin wuta ko mu ce turaren wuta ko gajiji ko abin da ya kama da haka mun fahimci wannan da kyau ko to da haka musallas lughawina wa awful kayla wal mizana bil qist wadansu malaman tafsiri suka ce shi wannan bil qist hali ne na alfa'il mai aikatawa ina fata an fahimce ni kenan kuna muqsitina kuna masu adalci wadansu kuma suka ce a'a halun ne na maf'ulun ai mutalabbisain bil qisti waɗannan abubuwan da za ku cika suna cuɗanya da wato adalci an gane ko sannan kuma bil da al'adlu da alqistu suna da bambanci in an ce al'adlu adalci ne wanda bai kai makura ba in an ka ce wato alqistu shine adalci wanda ya kai karshe kenan mataki ne na karshe kamar da wasu malamai suka faɗa ina fatan kun fahimta shi yasa Allah ya kawo wannan sai Allah subhanahu wataala ce la nukallifu nafsan ba mu dora ma wata rai an gane ko ba mu dora ma wata rai illa wus'aha sai abinda ta iya dauka wannan aya tana daga cikin mutashabihatul alfaz a cikin alqur'ani mai girma wato da suratul an'am da suratul a'raf nan sun yi kamanceceniya la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba a cikin suratul a'raf wallazina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha sai anka ce ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun kaga sun zamanto abinda zai bambanta su abinda zai zo baya amma a cikin suratul baqara sai an kace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kaga shi da ya umma ya fara a cikin suratul talaq sai an kace la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha san illa wus'aha nan ko illa ma ataha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra an ramma kan jikinka dan saboda in kana kiyamul layli ka shiga cikin matsala Allah suna dan koka babu abin da ya shafin kai wa idza qultum fadilu idan kuma kuka wato la nukallifu nafsan illa wus'aha ba za mu tsora mare sai abin da ta iya dauka ba wannan dan a nuna maka shari'ar musulunci abu ne mai sauki an ce alqistu kama an kai ka bango amma da aka ce la nukallifu nafsan illa wus'aha malamai sun kace ihtiraz ne an gane ko ihtiraz ko ihtiras shine ana kokarin a takaita abu don saboda kada kai tunanin cewa an kai ka makura a'a an dan yi ihtirazi kamar an yi wani kaidi ne don saboda a fahimci inda aka aka dosa wa idza qultum idan kuka tashi fadar magana ba in kuka fada ba idan kuka tashi fadar magana idza qultum in kun fada amma nan utliqa al-fi'l wa urida bihi al-irada domin in ka riga ka fada fa adilu ka riga ka fadi magana in baka fada adalci ba shikenan kuma ba zai yiwa ba nan ana nufin wato utliqa al-fi'l wa urida al-muqaraba aw al-musharafa aw al-irada يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يا ku da kuka yi imani idan kuka tsayi za ku yi sallah ku wanke huskokinku sai mu ce ladan bayan ladan Hussein ya kare ya kama sai mu ce jama'a ya walla a masallaci na yiwa to idan idza aradtumul qiyama ila as-salah shine abin da ake nufi fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim sai mutun ya kare karatun qur'ani na zai cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim a idza aradta qira'ata al-qur'an duka waɗannan abubuwan suna buƙatar ɗalibi ilimi ya fahimce su kakka sai kai ta sake abin da ka gada ba wa idza qultum idan kuka tashi fadar magana fa'dilu ku yi adalci an gane ko malamai suka ce to nan walau kana za qurba ko da ya kasance makusanci ne to sai malamai suka ce anan me yasa aka kawo zancen amma ba a kawo aiki ba alhali aiki shine fi buƙatar a kawo zancen adalci waɗansu malamai suka ce an yi hasfuna wato abin nan alfi'il kenan wa idza qultum aw fa'altum fa'dilu kenan an an shafe fi'ili domin mi in baki ma magana da zaka faɗa an ce sai kai adalci to ina ga ma abin da zaka aikatawa an shafe shi waɗansu malamai suka ce a'a li annahu min babi aula domin in dai har adalci a cikin zance an umurci an an yi umurni da shi to balle ma lokacin da mutum zai yin aiki waɗansu malamai suka ce a'a domin shi adalci matsalubun ne fi kulli shay wato qimatun mutlaqa abu ne wanda ana buƙatar sa ko da yaushe shi yasa Allah kawo zance amma ana iya kiyasin aiki a cikin sa waɗansu malamai suka ce saboda shi aiki fada abu ne mai sauki halshen mu komi da yawa daga cikin mutane suna iya kare kansu da kowace matsala kamar da Ibn Qayyim yake faɗa amma sai ka iske wajen harshe akwai matsala domin motsar da harshe kai magana bai bukatar wani abu balle yanzu zamanin whatsapp dumi gashi nan tayi na akai a fada a wurin da kake zama an gane ko ko a majalisar da kuke zama baka san iya kalmomin da suke fita a bakinka ba amma aiki wani lokaci kana bukatar sai ka sa kwakwalwa ka yi tunani to shi yasa sai Allah ya mayar da hankalin mu da abin da yake mafi sauki kuma abu mafi yawa wanda muke aikatawa a cikin yini ina fata an fahimce ni shi yasa ma malamai suka ce aiki idan Allah ya umurni sai ce ayi mai kyau an gane ko allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah bai ce ayi aiki mai yawa ba amma abu guda Allah ya ce ayi mai yawa shine mi shine zikiri ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila saboda an san motsar da halshe ba abu bane mai wahala kuma aikin zai yi kyau kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah wallahu ta'ala a'lam an gane ko wa idza qultum fa'dilu idan kuka faɗa wato magana ku yi adalci abu ne wanda yake umurni ne na Allah an umurci wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an umurci al'ummomin da suke gabaninta an gane ko wa id akhadna ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا كجايا ممتاني مغانا دور تكي كتشاوا سنة الله سبحانه وتعالى يتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا كلمة غدا تنا إيه بات حركة كلمة غدا تنا إيه جار حركة كلمة غدا تنا إيه زمن توا سندية يا إيه إيه تاشا هنكلي كلمة غدا تنا إيه زمن توا سندية ربوا أوري كلمة غدا تنا إيه زمن توا سندية رزق واد لا لا تشور علاقة كان كان الأمومي الله شمونا سري in an ka kiyaye lafuzza za a samu nasara akai takwa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima kalima guda tashin hankali ce shi yasa bari wasa da kalimar da zaka faɗa kalima tana iya kai ka wutar jahannama kalima za ta iya sawa ka samu daraja ka samu kima a wajen Allah kalima guda za ta iya sawa ka samu ɗaukaka a cikin al'umma kalima guda za ta iya sawa duk darajar da Allah ya mata rizqi Zuhairu ibnu Abi Sulma ɗaya daga cikin shu'ara'ul jahiliya yace wa ka'inin ko wa ka'ayyin taralaka min samitin mu'jibin fa ziyadatuhu aw nuqsanuhu fi takallumi so da yawa zaka ga mutum bisamitin ya yi kawaici ya yi shiru mu'jibin yana baka mamaki yana kawa wato yana birge ka yace fa ziyadatuhu abinda zai kara masa daraja aw nuqsanuhu ko abinda zai rage masa daraja fi takallumi lokacin da ya bude baki magana sai ka iska mutu ya sa babban riga ya sa hulla ya yi komi eh ga gemu ana ganin abin nan karshen ta ma in ahlus sunna na abin ga ya bude baki magana sai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko ba haka ba jarir ɗaya daga cikin shu'ara an gane ko na daular umawiyya to lokacin da aka shirya ya wato juyin mulki ga ƴan gabanu umayya an gane ko za a yi musu juyin mulki to shi yana tare da gwamnati amma matsalar da ake fama da ita shi ya san abin da yake faruwa in ya fito ya faɗa ma waɗancan juyin mulkin ya ci nasara za a ƙare da shi idan kuma bai faɗa ba aka gane shi yana tare da waɗancan bayan juyin mulkin bai ci nasara ba zai samu matsala to sai ya yi abin da ake ce ma jirwaye da kamar wanka wai ma'ana ka faɗi magana wadda ba za a iya kama ka ba sai ya yi baitutuka daga cikin baitutukan da yake cewa ara hulalar ramadi wa midanarin wa yushiku an yakuna laha diramu alam tara anna an-nara bil udaini tuzka wa anna al-harba awwaluha kalam yace ara ina gani hulalar ramadi tsakiya ko tsatsagiya habdi ko toka wani mutum ya ce toka wanda ce ana habdi yace wa mi dhanarin ina ganin bakin wuta me yake nufi kaga juyin mulki kenan wa yushiku an yakuna laha dhiram wutan nan fa sai kusan ta tashi dhiram da zadun yace alam tara anna an-nar bil udain tudka baka ga wuta ba in aka tashi kunna ta da ice biyu take fara kamawa ko ba haka ba sannan kuma ta tashi rigirgi har ta zango bara ko ta kona gari wa annal harba awwaluha kalam duk yakin duniya ce daga tacen baki ke farawa ko ba haka nan ba kaga in juyin mulki ya ci nasara sai ce a shi bai magana ba shi cewa wuta ta zata shi ba a san ko ce in wuta bace in kuma juyin mulki ya ci nasara waɗancan suka nemi shi ce a'a ni ba ga musu ni fa cewa ni wuta to ni ina alaka ta kuma da juyin mulki wa idza qultum fa'dilu idan za ku faɗi magana ku yi adalci walau kana za qurba koda ya kasance makusanci ne malamai suka ce ai walau kana al-maqulu lahu koda wanda za a faɗi magana dan ta amfane shi shine al-maqulu lahu waɗansu malamai suka ce kuma koko walau kana al-maqulu alaihi koko wanda za ka faɗi maganar a kansa ma'ana in wani zalunci ne za ka koma a kansa to ku yi adalci walau kana za qurba koda ya kasance makusanci ne za wannan shine ake cewa asma'ul khamsa ko al-asma'us sitta in baka san su ba cikin larabci ka san su da larabci ana yin i'rabi da abubuwa guda biyu da fatha da kasra da dhamma da sukuni ana kiran su mi ana kiran su wato alharakat sannan kuma ana i'rabi da wawun da ya'un da alif ana kiran su alhuruf to shi wangaza shina daga cikin guda biyar waɗansu malamai sun ɗauke su shidda in lokacin da sun ka zo za a yi musu fatha ba fatha za a yi ba sai a yi musu mi sai a yi musu alif in lokacin da za a yi musu kasra sai a yi musu ya'un in lokacin da za a yi musu bamma sai a yi musu wawun yanzu sai ka ce ra'aitu za malin marartu bi zi malin ko ba haka ba ja'a zu malin in ya zamanto amma in ji ibnu malik yana nufin wato dangantaka ma'ana ma'abuci shi ko alfamu yana daga cikin su baki sai an cire mishi mimun wanga magana ce ta lugha dole sai an yi bayanin shi ga wanda suke fahimtar lugha shi yasa ibnu malik cikin alfiya yace warfa bi wawin wansiban bil alif wajrur bi ya'in ma min al asma asif من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنفس في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا wannan masu karatun alfiya su sun kasa abin da ake nufi amma abin da zance su waɗanda shi famu baki ana cewa famu ko to in yana da mimun sai a mai fatha da kasra da dhamma da sukuni an gane ko ba za a yi masa sukuni ba afwan to amma kuma in ya zo yana da fa'un kawai to nan da fatha sai sai ayi alif shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء تتمي ليبلغ فاه ya isa zuwa ga bakin shi saboda haisul mimu minhu bana hadisi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta ma tunfiquhu fi fi imra'atika kaga fi harful jarri fi majrurun da shi yana daga cikin asma'ul khamsa ko sita kaka ce an yi kuskure kun ga cikin hadisi yalla wanga lissahi an yi kuskure an ce fi fi imra'atika ba kuskure da an kai ba kuma kai karatu walau kana za qurba ko da ya kasance ma abutun kusanci ne zumunta domin ita ce take hana ayi adalci ko ko ita take sawa mi take sawa mutun ya zalunci dan uwansa zumunci in babu adalci sai ya yanke yanzu da yawan mutane ba dan da yawan yanzu malamai za ka ga su a can wani lokaci za a kaddara walau kana za qurba walau kana al-maqulu lahu saboda mafi yawancin mutane suna faɗin adalci ne ga ƴan uwansu to amma da duniya ta rikice yanzu mutane sun fi faɗar gaskiya akan ba waɗanda ba su da alaƙa da su fiye da ƴan uwansu sai kaga mutum bai da wanda yake adawa da shi bai da wanda yake son ya hallaka sai mutumin da yake kusa da shi abokinsa ko dan uwansa ina fata an fahimce ni shi ko rashin adalci shi na daga cikin abin da ke kawo wannan domin duk mutumin da ya gane baka kaunar sa to ya kare da kai kaji sha'ir yace wala tazalu qillatul insaf qati'atan bainal anami walau kanu zawi rahimin wala tazalu ba za ta gushe ba qillatul insafi karamcin adalci qati'atan tana yankewa bainal anami tsakanin mutane walau kanu zawi rahimin koda sun kasance yan uwan juna ne in ba kai mutum adalci wallahi ya kare da kai da haka in ana son a so juna in ana son duniya ta tafi to wallahi kai mutane adalci in kai ma mutane adalci wallahi za su soka kafirai babu hanyar da musu bi ba su kyamaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ƙaryatar da shi amma saboda adalcin nashi wani abu ko an faɗa ba za a gaskata ba amma in ka ga gidanka ya zama da lahiya adalci kake yi da amarya da uwar gida in dai kana adalci ko da wata rana zaka bata ma wance kuma ita ko wancan kai mata adalci sai ka zama da lafiya Allah ya san kai iya kokarin ka haka ƴaƴanka in kana adalci sun dauke ka baba an gane ko haka al'umma amma idan ya kasance kai wanda ga gyara ka kake yi to shikenan kana ganin sakamako abin da kake aikatawa وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا القول إن الله كتكاشي أصل شي أوفوا بعهد الله كما يدذو أتكن سورة النحل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون أمام لم يسكتنا أن قدمت بعهد الله سبودا وتوقع alƙawalin Allah subhanahu wata'ala da muhimmanci an gane ko wa bi ahdillahi awfu ku cika alƙawalin Allah to nan ahad guda ne masdar ne an ka kawo an gane ko shin mudafun ne ila fa'ilihi ko mudafun ne ila maf'ulihi bi ahdillahi shin alƙawalin da Allah subhanahu wata'ala ya daukan muku ko ko alƙawalin da kun ka daukan makawunan ku wa man awfa bima ahada alaihi Allah abin da ya daukan ma Allah alƙawali ko kuma abinda yayi alƙawari tsakanin shi da Allah kenan yana daukan mu abubuwa guda biyu ko ya zamanto alƙawalin da ka dauka wato zuwa ga Allah ko alƙawalin da Allah subhanahu wataala ya dora maka ina fatan kun fahimce ni wannan abubuwa ne suna da bukatar dalibi ilimi ya fahimce su wajen karatu domin in ba haka ba karatun sai ya rikice wani lokaci sai malamai suka ce to nan bi ahdillah nan ahad alƙawali ɗaya ake nufi ko ba haka ba tunda in an ce al'ahad alƙawali ahadillahi alƙawalin Allah sai waɗansu malamai suka ce a'a nan am ake nufi alƙawullan ka tsakaninka da Allah domin ba alƙawali guda bane akwai tsakaninmu da Allah ko ba haka ba akwai tauhidi shine babban alƙawali tsakaninka da Allah إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إتتي الله يبيني أتي سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا أن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون أنا أقول لهم سنة نيوة yin sallar da cikin alƙulan kasa kanin da Allah ba da zakayin Allah ya hore maka yin adalci bin Allah gurgurdon hali to kaga sai wannan suka ce nan nan an kawo shi mufrad amma am ake nufi wato alƙawullan ka tsakanin ka da Allah wato shi mufrad in an kai idafarsa zuwa ga ma'rifa ya koma jam'i annabi Musa ce rabbi shrah li sadri sai ce wa yassir li amri alƙawli guda suke nema a sauƙaƙa mai ko al'amura da yawa dukkan al'amuran shi dan ya san babu abin da zai sauƙaƙa sai da izinin Allah واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى أم باك أبن دك الروقات نم سؤلك ما أبو قدان يروقا ما دا هكذا مراد به الجمع إن كاغاني ونن تؤمن بكر دمكم سيكت يا الجمع wa bi ahdillahi aufu waɗansu malamai suka ce alƙawullan ku da Allah da alƙawullan da kuka yi ma mutane dukkan su na Allah ne domin Allah ya umurni a cika alƙawali ya ayyuhal ladina amanu aufu bil uqud dukkan alƙawulla wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula kenan ko mu ce ya shafi alƙawullan Allah kadai ko ko alƙawullan Allah da tsakaninka da mutane ko kuma alƙawulla duka gaba ɗaya sun shigo a cikin wannan shi kuma rika alƙawali mawdu'i ne na alƙur'ani akwai al'ummomin da Allah rika alƙawali da su wanda suka bace mu duk Allah ya faɗa irin da suka saba alkawari in an ka ce yau kaza su ce za su yi gobe su ce ba za su yi ba alkawallan bani isra'ila suna nan cikin alqur'ani wa iz akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhaduna sun cika thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum malaman su an ɗaukar musu alkawari wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi samanan qalila fa bi'sa ma yashtaruna busika alkawari haka dai zaka dauka alƙawullan nan ka gani ko wani annabi alƙawullan da ya dauka tsakanin su da mutanen sa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alƙawullan da ta dauka a wancan lokaci ta cika alƙawalin ta ta zauna tare da manzo kuma ta ci nasara a yanzu kuma mu alƙawali ya zan kamar leda fiya wata mata fi shi da mutum ya faɗi magana na iya ci kai ni na mance ma mina mina da ma muka muka yi karkai kaji ma ya mance abin da akwai tsakanin karkai da shi Allah ya kyauta zalikum wasakum bihi wannan shine abin da aka yi muku wasici da shi muka ce nan zalikum marmakon a ce abubuwan nan da aka faɗa suna yawa a ce ula'ikum sai aka ce zalikum saboda ismul ishara yana iya koma zuwa ga abu ɗaya sannan kuma yana iya koma zuwa ga abu nawa biyu in wato la faridun wala bikrun awanun baina zalika kaga bai ce bai ce wato wato waɗancan abubuwa guda biyu ba sannan kuma zalikuma ba abin nan sannan kuma malamai suke cewa bai ce tilkuma ba sannan malamai suke cewa yana iya koma zuwa ga jam'i a haɗo abubuwa da dama sai a maida su zalika za ya koma zuwa gare shi mun ba da misali musamman a cikin suratu al-furqan والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك وانتن كذا بيتي أولئك با malamai sun kawo shi da kuma da aka kawo abubuwan da Allah ya haramta shin za a hada da abubuwan da Allah ya umurni wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya a ƙarshe sai ce kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruha duk abubuwan da anka faɗa wala kaza wala kaza wala kaza wala kaza da haka kaka ce alqur'ani yayi kuskure zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun wannan shine abin da aka muku wasici da shi la'allakum tadhakkaruna dan ku wa'astu wato akwai qira'a guda biyu al-kufiyuna imamu hamza da imamu al-kisai da imamu khalaf da imamu hafs an gane ko waɗanda suka karanta zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkaruna an gane ko sai zaman to an shafe ta'un guda asalin shi ta tadhakkaruna sauran kuma suka karanta zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkaruna sai ya zamanto asalin shi ta tazakkaruna da sai aka mai da ta'un dai ta koma zalun alqalbu kenan sannan an kai idgamin ta an ka ce zalikum wasaqum bihi la'allakum tazakkaruna sai malamai suka ce to me yasa na farko an ka ce zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun nan kuma aka ce zalikum wasaqum bihi la'allakum tazakkarun me bambancin su malamai suke cewa a can la'allakum ta'qiluna abubuwa ne waɗanda ba su buƙatar sai an tattauna da kai a ja hankalinka dan shirka abu ce wanda muninta ya bayyana ga dukkan mai hankali qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana kyauta sama iyaye abin da yake a wato a fili yake bai buƙatar sai an ja maka su da lillai in dai kana da hankali cikakki an gane ko wala taqtulu awladakum min imlaq ai kashi aya abu ne mai matsala nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabul fawahisha kaga duk abin da yake maimuni ne ma zahar minha batan wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qiluna amma da aka zo wala taqrabu bal al-yatim saboda nan akwai shawa mutane suna ganin in sun ci kudin barayi babu matsala kaga nan akwai matsala akwai abin nan illa billati hiya ahsanu wa awful kayla wal mizana wajen kasuwanci mutane ba su da hankali wajen tara kuɗi sai aka kawo wato waɗannan wa idza qultum kuma wajen faɗar magana dan adam bai cika tsaya yi tunani ba sai aka ce zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun nan dan ana buƙatar sai kayi tunani ina fata an fahimce ni zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun sai Allah ce wa anna hadha sirati وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأن هذا صراطي مستقيما كما وانا هنيا تاتي إن جاء الله مستقيما وانا تكي ميكاكيا قود بناني وانا تكي ميكاكي تونا أكوي قراءة قدا أكو إمام حمزة دا إمام الكسائي دا إمام خلف سنكر أنت وأن هذا وإن هذا صراطي مستقيما to nan sai zaman to isti'nafi akai an ce isti'naf kaman magana ce wanda an dora ta wali anna hadha wali inna hadha sirati mustaqiman kenan kaman maganar wata ci gaba ne akai da wata magana sabuwa su suka karanta wa inna hadha sirati mustaqiman dan haka kai hasara kada ka ji wani malami ya ce inna hadha sirati mustaqiman kace an canza qur'ani in kokari kai karatu imamu yaqub da imamu ibnu amir sun karanta wa an hadha sirati mustaqiman ina fata an fulkini shi ya karanta ne da an duk da yake yayi fatha amma kuma an hadha sirati mustaqiman sai malamai suka ce asalin shi mukhaffafa ce min athqila ai wanda magana take wa anna wa annahu hadha sirati mustaqiman to an shahi hu damiru sha'ani an gane ko kenan yadda sha'anin yake ina fata an fulkini sauran qurra da bamu kawo ba anan su ne suka karanta wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu dan haka dole sai ka fahimci wannan in baka fahimci qira'at ba kada kai magana kan qira'at ilimin da duk baka sani ba kace baka sani ba in ka san wani abu cikin shi ka tsaya bakin inda bilin ka tsaya amma in kana shiga inda baka sani ba to wata rana sai an nemo ka wa anna hadha sirati mustaqiman malamai suka ce ita wannan jumla ta anna hadha sirati mustaqiman wato kaman matsayin fi mahallin nasbi maf'ulun bihi take wa atlu anna hadha sirati mustaqiman wadan suka ce a'a fi mahallin nasbi ne amma Allah tushriku yana daga cikin abin da aka haramta kada ku yi shirka to wa anna hadha sirati mustaqiman kuma an haramta ku kauce ma wannan hanya ina kira atfun alal ma'ana kamar da suke cewa waɗansu malamai suka ce a'a wa anna hadha sirati mustaqiman wato an shafe lamun akan wannan qira'a ta li anna hadha ko an hadha yadda asalin magana take li anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu waɗansu malamai suka ce a'a fi mahallin jarri ne zalikum wasaqum bihi yana daga cikin abin da an kai muku wasici da shi to wa anna hadha sai ya koma bihi jarun wal majrur shi ma anna hadha jarun ne duk inda ta kai ta kawo dai da qira'a ta anna da qira'a ta an duk matsayin ikrabin su ɗaya ne waccan kuma ita ko ta dauki magana wali anna hadha sirati kama an shiga wata magana ta daban mun fahimci wannan da kyau ko to Allah ya ce wannan hadha sirati mustaqiman wannan hanya ta ce to sirati hanya ce ta wa hanya ce ta Allah ko hanya ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waɗansu malamai suka ce sirati ai manzo ne yake magana ku tunda asluma harrama rabbukum alaikum kenan damiri yana koma zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam waɗansu malamai suka ce a'a wa anna hadha sirati damiri yana koma zuwa ga Allah to duk babu matsala in ka ce zamirin ya koma zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu matsala dan musulunci hanyarsa ce domin yana tafiya akan ta qul hadhihi sabili ad'u ila Allah in ka ce hanya ce ta Allah hanya ce ta Allah don Allah subhanahu wataala shi ya shar'anta ta an gane ko wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratal lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard in ka ce hanya ce ta mu'minai ta su ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim saboda hanyar su ce addini da suke akan shi kenan wa anna hadha sirati mustaqiman wannan hanya ta ce mustaqiman suka ce hal in an ce hal yana buƙatar amil wasu ka ce ha a tambihi din nan shine yasa an ka samu hali zaman to mustaqiman wadan suka ce a'a shi ismul ishara za shina shine al'amil mustaqiman wanda yake miƙaƙƙe wa aslul ya'i malamai sun ka ce aslul ya mustaqiman wato wawun ne mustaqwiman ne daga qama yaqum istaqama aslu istaqwama to mustaqiman saboda qafun kasra ta fi tafiya da ya'un sai anka ce mustaqiman mustaqiman miƙaƙƙe fattabi'uhu ku bi shi ko ba haka ba tudurwa ake cewa da faransanci ko eh a tai akwai wani malami da ake cewa tudurwa nan yamai ko wanda bai kona yin zai faɗar gaskiya fet zai faɗi abinda Allah subhanahu wataala ya ce to su kuma sauran malamai in sun ka biyo ga aya sun kaga akwai kuɗin kayan miya za waɗanda za a rasa sai su yi kwana ce to kasan dai an ce dai a tai sannu sannu mustaqiman wato wanda yake miƙaƙƙe fattabi'uhu ku bi shi al'amru yufidul wujub kauce ma musulunci abu ne wanda yake wato yana daga cikin abu mafi hatsari ga rayuwar dan adam wala tattabi'u subula kada ku bi hanyoyi daban-daban an gane ko wala tattabi'u subula kada ku bi hanyoyi daban-daban to kina hanya Allah dai ce to kuma an ce wala tattabi'u subula kada ku bi hanyoyi fa tafarraqa bikum an sabili sai su raba ku da hanyar Allah subhanahu wataala ku raba to alhali kuma a cikin suratul ma'ida an nuna akwai hanyoyi daban-daban yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu subul salam hanyoyin tsira to ya zamu yi anan sai malamai suka ce nan can da anka ce subul salam ana nufin waɗansu malamai mun yi bayani a wannan wurin ko hanyoyin aljanna da yake daban-daban ne ko ba haka ba ko kuma a'a al'ummomin da suka tafi kowace ana dubin an kalli ta'addudul umam saboda ko da akan tauhidi tauhidi da yake tauhidin ɗaya ne ko ko as-subul can ana nufin shari'o'i ko kuma abubuwan da ke kai ka aljanna waɗanda ba da tauhidi ba istighfari sallah kaza waɗannan duk hanyoyi ne zuwa aljanna amma da asubul ana zancan aqida ne ita ko aqidan nan nawa ce dai ce to shi yasa na aka ce wala tattabi'us subul kada ku bi hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili so raba ku da hanyar Allah subhanahu wataala akwai hadisi daga sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud wannan wato kamar yadda Imam Suyuti ya faɗa Abdu ibn Humayd ya fitar da shi da Imam Nasa'i da Imam al-Bazzar da Imam Ibn al-Munzir da Imam Ibn Abi Hatim da Hakim da Imam Hakim ya sahaha shi da sauran malamai an gane ko daga manzo sallallahu alaihi wasallam da hadisin Jabir dan Abdullah wanda yana cikin Musnad na Imam Ahmad sannan yana cikin Sunan na Ibn Majah sannan kuma Ibn Abi Hatim ya kawo shi an gane ko waɗannan hadisan da aka ruwaito daga waɗannan sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam suke ba da labarin cewa wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbansa da ya tara su sai ya ɗauko an wannan aya ya yi zane babba an gane ko wanda yake tudurwa kamar da muka faɗa wato tsaye kenan ya ce to wannan ita ce hanya ta Allah sannan ya ɗanyi waɗansu ‘yan ƙanana ƙanana an gane ko ya ce to waɗannan su ne asubul ko wace hanya akwai shaidani in ka bi shi zai halakar da kai ga wadda za ka bi ka tsira ita ce addinin musulunci ko ba haka ba alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar salafus salih da haka wannan shine addinin musulunci ko da kungiya wata kungiya ta samu kanta wata suna ita tana akan kaza alkitabu was sunna to amma kuma ala fahmi salafus salih ba shi ke nuna dan baka cikin wannan kungiya ba in kana aiki da alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam da fahimtar salafus salih kai baka daga cikin su yana da kyau mu fahimci wannan da kyau ina fata an fahimce ni to dan haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan aya a aikace kadiba cikin ad-durrul mansur zaka ga wannan bayani yanzu ma an yi wani aiki babba wanda ya shafi alqur'ani shine mawsu'atu tafsir bil ma'thur mawsu'atu tafsir bil ma'thur wato hadisai waɗanda aka ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka fassara wato waɗansu ayoyi ko ayoyi da kuma asar daga sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam da tabi'ina da tabi'it tabi'ina ɗaya daga cikin manya-manyan masu bincike a cikin tafsirin alkur'ani dr musa'idu tsayyar yana daga cikin waɗanda suka shugabanci wannan aiki mujalladi ashirin da hudu ne jika ɗari biyu na ake so shi malam kaka jika ɗari biyu tafsiri guda kaga yanzu an ka faɗi wannan sai ka zo ya ce a kuɗin zawara ke dan saboda shi abin da ya dame shi kenan sai kai ba gaura kuɗi ka neme shi don ka gane yadda tafsiri yake wala tattabi'u subula fatafarraqa an gane ko akwai qira'a guda biyu fattafarraqa in an ce fattafarraqa ta'un guda biyu ko in an ce fatafarraqa ta'un guda kina asalin shi fatatafarraqa amma imamul bazzi an gane ko wanda yake ɗaya daga cikin ruwatu na ibnu kafir shi ya karanta fattafarraqa kina an yi idghamu ta'i fi ta'i waɗanda za su juyar da ku su rarrabar da ku an sabilihi daga hanyar Allah subhanahu wata'ala to me yasa aka ce fatafarraqa aka yi masa fatha an gane ko sai malamai suka ce mansubun bi an mudmaratan fi jawabin nahyi domin wala tattabi'us subula to shi ko jawabi na nahyi yana zuwa majzubi to an ake kaddarawa kenan fa an tafarraqana sai an ce fatafarraqa bikum an sabili sai su rarraba ku daga hanyar Allah subhanahu wata'ala jarun wa majrurun muta'alliqun bil fi'l wa sun kace kuma hali zalikum wasaqum bihi wannan shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya muku wasici da shi ko shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma da umurnin Allah subhanahu wata'ala la'allakum tattaquna dan saboda wato ku samu takawa ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala tattaquna ittaqa ila alif an shafita taftaquna inji malaman sarf to nan zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun akwai qadiyya ta farko qadiyya ta sarf qadiyya ta sarf mun yi bayanin ta afwan akwai qadiyya ta harda alqur'ani wato qadiyya ta harda alqur'ani ala rabba mai harda alqur'ani wani lokaci in wata sura na kamancece na kamanceceniya da wata sura abubuwan za su rikitar da shi to amma in ka san ka'idodi sai su taimaka maka wato da suratu wato abin nan suratul an'am da suratul mu'minuna sun yi kamanceceniya da la'allakum tadhakkaruna an gane ko da la'allakum tattaquna sai an ce tazakkaruna sannan a ce tattaquna cikin suratul an'am haka yake kuma cikin suratul mu'minuna haka yake ya za mu gane wannan tunda ya kamata a bada misali ko ba haka ba Allah subhanahu wataala ce qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamuna sayaquluna lillah qul afala afalan afala tadhakkarun tunda shine na farko to qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamuna sayaquluna lillahi qul afala tattaquna sai ka rike kenan da tattaquna da tazakkaruna cikin al'ami da sunan suratul mu'min duk ta hamuna ce an gane wannan ko to amma kuma misali na biyu sai mu koma cikin suratul ibrahim da suratul ali imran akwai mutawakkilin da mutawakkilun da kuma mu'minun da mu'minun a cikin suratul Ali Imran da kuma cikin suratu Ibrahim. To inda ake ciki, cikin suratu Ali Imrana sai an ce mutawakkilin sannan a ce mu'minu. Amma cikin suratu suratu Ibrahim sai an ce mu'minun sannan a ce mutawakkilun. Bari mu bada misali. Ayoyin tun da ya kamata a kawo su wani alaran zai ce ko kuma wani mutum zai ce to ai ba mu ga misali ba. Allah subhanahu wataala ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله متوكلين أو هنا متوكلين لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل mu'minuna ka ji suke ko to mu koma cikin suratul ibrahim sai Allah subhanahu wataala yake cewa wato qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wama kana lana an na'tiyakum bi sultanin illa bi idnillahi wa ala Allah فليتوكل المؤمنون وما هكذا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون كاغا يا كما تكا غاري بمبنشن سو haka ka'ida ta karshe wanda zan kawo anan tunda ba darasi ne na harda alqur'ani ba shine tsakanin suratul mu'minun da suratul mulki mu'minuna da suratul mulk tabarakallazi bi yadihi mulk inda suka yi kamanceceniya wato ita cikin suratul mu'minuna wa huwa alladhi a'afi a cikin suratul mulki qul huwa alladhi kaga wa huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun wa huwa alladhi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun wa huwa alladhi yuhyi wa yumiitu wa lahu ikhtilafu al-layli wan nahari afala taqilun can ko qul huwallazi ansha'akum waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun qul huwallazi dhara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun wa yaquluna mata hadha al-wa'du in kuntum sadiqin dan haka kada ka ji an maido ka bayan baka san dalili ba tsaya ka ji lokacin da kake karatu zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun wannan shine abinda aka yi muku wasici da shi dan saboda ku samu takawa a gurguje ya ku yan uwa musulmi waɗannan abubuwa su ne ake kira alwasaya al'ashar ko kuma alwasaya al'ashir domin an ka ce alwasaya al'ashir in an ka kalli sifa da mausuf ya kamata su dace da juna to alwasaya mu'annas ne na wasiyya kina ya kamata a ce al'ashra amma in ka dibi ka'ida ta al'adad wal ma'dud daga uku zuwa goma duka sabawa suke yi sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin kaga samaniyata ayyamin saboda al-yawm mudhakkar ne amma samaniya mu'annas ne sai malaman luga suka ce Muhyiddin Abdul Hamid ɗaya daga cikin manyan manyan malaman luga na duniya yace in ka kalli adad wal ma'dud sai ka saba ka ce al-wasaya al-ashr in kuma ka kalli ka'ida ta nasu wal man'ut sai ka ce alwasaya al'asharatu kana da damar da zaka faɗa wannan kidan mun kare da wannan to waɗannan wasaya al'ashara an gane ko yaya suke na farko ya kamata mu lissafa su qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an nawa wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batana kenan hudu kenan ذلكم وصاكم به لعلكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق بيركي نكو ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فادروا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون تو إلى نقومه wa anna hadha sirati mustaqima shine na goma to anan kuma abin da ya kamata mu fahimta akwai wani abu da ya kamata mu fahimta wadancan guda tara khas ne in an ce khas Allah tushriku bihi shay'an kada ayi shirka yana da alaka ne da qadiyya daya ta shirka das wala wato Allah tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana duk sauransu to nan kuma wa anna hadha sirati mustaqiman shi ko am ne to me yasa aka sanya shi cikin na goma a'a can an kalli waɗancan guda tara khas ne nan ko an kalli am ne babu matsala ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum kaga irka'u ay ruku'i wasjudu da sujada wa'budu rabbakum ay ibada ta shafi ruku'i da sujada ina fata an fahimce ni to da haka kaka ce alqur'ani ya samu matsala a wannan waɗanda su ake kira alwasaya al'ashara waɗanda da duniya za ta bi su da da a zauna lafiya ina fata an fahimce ni to in kuka kalli waɗannan wasiyoyi guda goma da al-maqasid guda shidda waɗanda musulunci ya umarni da a tsare su tunda waɗanda abubuwa kowa ya san cewa shirka ba ta da kyau sannan Allah subhanahu wataala ce a kyautata ma iyaye sannan Allah subhanahu wataala ce kada a kashe yaya sannan Allah subhanahu wataala ce kada a kusanci alfasha wanda ta bayyana da wanda ta koyi Allah subhanahu wataala ce kada a kashe rai an gane ko malamai suka ce wato kashe rai yana da muni amma mutumin da zai batar da mutane yafi wanda ya kashe rai muni kun san ko me yasa idan mutum ya halbe ka da bindiga kan mutu in kana musulmi ina zaka ji idan mutum ya batar da kai daga addini na gaskiya in ka mutu ina zaka ji wuta to dan haka mugun malami ya fi mai kashe mutane da makami musibi a cikin al'umma shi ne magana da malamai suka faɗa ba ni da faɗa ba ha kan wani mutum ya zo ya ce abin nan tau to sannan wala taqrabu malal yatim kada a ci dukiya kaga wannan kiyaye dukiya ne wa awful kayl wal mizan cika duka waɗannan abubuwa idan da za a cika su a bi su shin musulmi za su shiga ba ko ba su shiga ba kidan musulunci ya hana ya ce a kiyaye addini sannan kuma musulunci ya ce a kiyaye rayuwa musulunci ya ce a kiyaye dukiya musulunci ya ce a kiyaye mutunci musulunci ya ce a kiyaye dangantaka musulunci ya ce a kiyaye dukiya dan Allah idan aka tsare waɗannan abubuwan za mu zauna lafiya ko ba za mu zauna lafiya ba amma sai a koma a ɗauko ƙa'idodin tura a ce da su za su aiki kai yanzu ga abin da musulunci ya bayani ƙarara ku yi aiki da wannan a gani in al'umma za su zauna lafiya ko za su zauna lafiya ba amma an bar alƙur'anin an tai can sai a tai a ɗauko turanci da ingilishi da wane ne da wane ne da filozofi mutanen da ba sun mutu mahaukata a ce da zancen su za mu aiki Allah shi muna tsari dalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun wannan shine abinda aka muku wasiti da shi saboda ku samu takawa shi yasa aka kawo tattaquna dan can ta ake nuna hankali tadhakkaruna kutuna to tattaquna saboda am ne abinda yake bukata kenan ku kiyaye dokokin sa kada ku fada a cikin sabo akwai qadiyya ta karshe da zamu kawo kan wannan ayatun da lokaci ya matso shine akwai hadisi na ibnu abbas wannan hadisi na ibnu abbas yana cikin sahihul bukhari ibnu abbas yake cewa lamma shtadda bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam waja'u lokacin da ciwo ya tsananta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na mutuwa qala yace ituni bi kitabin ku kawo mini littafi abin rubutu kenan kitab yana iya ɗaukar wasiƙa kitab yana iya ɗaukar takarda kitab yana ɗaukar abin da za a rubutu an gane ko kada ka ce kitab ya an ce kitabu sai littafi a'a fi'alun ne bi ma'ana maf'ul mi Sulaiman ya ce mu hudhud izhab bi kitabi hadha kaga risala ce ai ba kitab bane tau aktubu lakum kitaban la tadillu ba'dahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ku bace ba bayan sa qala umar sai Umar ya ce, Innan nabiya sallallahu Alaihi wasallam, lalle manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, galaba hulwaja, ciyo ya rinjaye shi, ko ba haka ba, wa inda na kitabullahi hasbuna, muna da littafin Allah ya ishe mu, fahtalafu sai suka yi saɓani, wa kasuran lagab sai yaya ta tashi ta yawa, ƙala sai manzo sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Umu anni ku tashi ku barni ku tashi daga barina, wala yan ba zai indi tanazo bai dace a yi jayayya a guna ba. فخرج ابن عباس sai ibnu abbas ya tashi ya kulu yana cewa innar raziyata kullar raziya lalle musiba ta kai musiba ma hala baina rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa baina kitabe abinda ya shiga tsakanin manzo ya hana shi wato da rubuta littafin sa sai in shi a son karɓi wannan hadisi suka ce to kun jiya wasiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai rubuta ta cewa aliyu shine shugaban al'umma da abubuwan da in an rubuta su ba za a samu matsala ba sai shi kenan sai da umar da sahabbai sun ka kafirta sun ka ci amanan manzo sallallahu alaihi wasallam to kaga kai in baka san in ka ce a ba cikin sahihul bukhari bane sai ce a ba ka gani gashi cikin sahihul bukhari sai su sama shubha kai baka san amsa ba kun fahimci wannan da kyau ko na ga ma wani daga cikin shi ake cewa wai gidan Allah kai yanzu a ce mutum ko da ba annabi bane mutane na yi masa izgili lokacin da zai mutuwa ai ka san ba su da imani kai kuma baka san wata amsa zaka bayar ba ko ba haka ba to amsa ita ce ibnu abdullahi ibn mas'ud yake cewa ai la raziya babu wata musiba ina fata an ni domin waɗannan wasiyoyi na Allah ne nawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne a kiyaye waɗannan to amma bari ka ji abinda malamai suke cewa in kana son ka gane sayyidina Umar maganar da yayi aiki da ita ta tabbata kada ka manta a hijjatul wada' Allah ya sabkar da aya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana da rai Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum na cika muku addininku wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dina na yarje muku addinin musulunci shine addini kenan da yace hasbuna kitabullah saboda Allah ya ce ya cika littafin sa dan haka kada wani dan shi'a zai wasa da kai saboda wannan hadisi abu na gaba wanda ya kamata ka gane shine sun ce maka ai an ce to wai ai an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ba a gadon su ko ba haka ba tunda ana gadon ilimi ko innamal wato al ulama warasatul anbiya sai su ce a to ai an ce wa warisa Sulaimanu Dawuda Sulaimanu ya gadi annabi Dawuda to kuma an ce ba a gadon annabawa sai a ce a amine ne Sulaimanu ya gada ya gadi ilimi ya gadi shugabanci amma ba ya gadi dukiya ba Zakariya haka yace yarisu ni wa yarisu min ali yaqub ya ga an shiga dai ali yaqub tun da ba duke su zai gado ba dole ce ka fahimci wannan ko su ce maka Allah ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ai sahabi ne sai mu ce a'a dauki ma fasiqun nan ya aikata abin da yake shita daga shari'a ko ba haka ba to wannan qadiya ta faru amma kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya su ashabu shajara mi ajmace da su laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara qadiyya ta karshe shine cewa suna ce maka ai Allah ya ce masa habbai wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima ai minhum an kace sashi daga cikin su sai a ce kai da birtacce min tana da ma'ana 15 wacce ce ake nufi anan sai ya rikice bai sa abin da zai ce da kai ba cikin ma'ana 15 cikin su wacce ce ake nufi saboda shi gudan ya sani ko gudan yake bukata minhum nan bayaniya ce ba tab'idiyya ba ce qadiyya ta karshe kuma yan uwa shine za su ce maka gidajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai an ce ba a gadon sa amma duk matansa sun mutu a cikin gidansa to shi ko wannan menene shi ai gado ne suka ce ina fatan ku fahimce abin da suke so su ci kenan sai mu ce to kai yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a gadon sa ko ba haka ba yanzu kai abin da kake bukata a fitar da matan manzo sallallahu alaihi wasallam daga gidansa a bar su a fili ko ko su lalace iyayen muminnai su da kake son ka gani a walakance shine abin da an bukata ka ai musu ba a ce gado akai ba sannan kuma ita Fatima bata fitar da su ba Aliyu bai fitar da su ba sai kai da kake da tunani da ka fitar da su shi ne abin da kamata a gani kuma yanzu masallacin gidajen suna ina ai sun zama masallaci yanzu ina fata an fahimce ni to a ƙarshe ya ku ƴan uwa musulmi abin da zan ce malami in bai karanta al-firaq ba ya fahimci yadda waɗannan firaq suke waɗannan hanyoyi na shi'a da hawari da budiyya da abin nan ahmadiyya da kuma abin nan baha'iyya wallahi kada ka tattauna da masu wannan aqida ka nemi littattafan da suka yi bayani kansu alfarko bainan firar ko almilal wan nihal na imamu shahristani ko na ibnu hazm ko mawsu'atul adyan al muyassara ka san yadda waɗannan abubuwan da ake kirkirawa na duniya a yanzu ka tattauna da masu wannan akida in ba haka ba wallahi za su ce ma cikin sahihul bukhari sahihul muslim su tassama wasu buhohi karshe a tashi da kai Allah shi mu tsari abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh